الله والصلاة والسلام على خير خلق الله سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن والاه اللهم لا هادي إلا من هديت ولا ضال إلا من أضللت فنسألك اللهم أن تجعلنا من الهادين المهتدين ولا تجعلنا ضالين ولا المضلين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم يوم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم باب ما جاء في الاستنجاء بالماء باب bayanin hadisan da suka zo dangane da hukuncin yin tsarki na ruwa a bayan mun karanta yin tsarki na hoge sawa'an hogen nan biyu ne ko uku ko da ɗaya ne amma da sharaɗi in ya tsaftace wajen in ya tsaftace wajen babu laifi amma abin da yake masharu'i a yi da guda uku amma da biyu ma in an yi babu laifi kutaibatu ya ba ya zantar da mu haka nan muhammad dan abdul maliki bin abi shawari bil basri shi ma ya zantar da mu kala su biyu sun gaya mu suka ce abu awanata ya zantar da mu shi kuma daga malam kata da tu daga ma'azata ma'azata mace ce ma'azu na musulmi ma'azata kuma mace ce eh an Aisha da ta karba daga nana Aisha ta ce murna azwajakunna an yastaibu bil ma'i fa inni asayi nana Aisha ta ce ku dinga gaya wa matan ku in za su yi sarki ku yi da ruwa nauyi nake ji in dinga gaya musu ku dinga gaya wa matanku idan za su yi tsarki su yi da ruwa mace tsarkin hoge kadai baya isarta ballantana mace ma'abociyar san ta zama mai kanshi ce ko wani abu idan sai tsarki da hoge ba zai isa ba saboda ita najasa in ta taba waje hoge baya tsarkinta mafitar ita goge yake tsarkakewa amma da ya yi tsalle ya taɓa cinya ko ya taɓa wani waje kunan sai an sa to ita ko mace ba yanda za a yi ta fitsari zaman fitsarin da taɓa jikinta ba to wajen da fitsarin nan ya taɓa to goge ba zai iya maganin wajen ba dole sai dai a sa ruwa to ballantana kuma ko da iya ɗin nan ne to mace ko da shi so ake a ji ba ta zarni ba ta wari ballantana ɗoyi to ba da yaƙi ka zo mutum ka ce kana wari ai ko ya ba kai kaza ba to amma in miji ya gaya matarsa to wannan wani abu ne tsakanin su ce ku dinga gaya matan ku su dinga amfani da ruwa fa inni asahi ni ina kunyi su kana ya fa'alu manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana aikata haka ɗayan biyu ko dai annabi sallallahu alaihi wasallama yana umurtar matansa su dinga amfani da ruwa ko kuma a shi kan shi ma yana amfani da ruwa ɗin ma'ana ka ne fa'alu ɗin zai ɗauka zai iya ɗaukar biyan amma dai shi yana amfani da ruwa ko kuma wato yana sa iyalin su amfani da ruwa kun san cewa Allah ya yi mutanen uba saboda suna yin tsarki da ruwa Allah ya ce fi unasin yubuna an yi tadahharu an yi tadahharu ɗin shi suka ce inna nattabi'ul hijaratal ma'a mu mun sa goge ko muna sa ruwa a wannan babin ma ba daga kawai wajen Aisha ba an kaɓa hadisin daga jirin ɗan Abdullahi al-Bajali shi ma sahabi ne jirin ɗan Abdullahi al-Bajali haka nan an kaɓo shi daga Anas haka nan an kaɓo wannan hadisin daga Abu Huraira Malam Abu Isa Tirmidhi ya ce wannan hadisi ne kyakkyawa ingantacce inda ahalin ilimi ko malamai da shi suke aiki malamai sun yadda a aiki da mata su sa ruwa a lokacin da suka yi hadasi isin jabil ma'i sun zaɓi yin tsarki da ruwa bilisadi yanzu indahum ko da dai a wajen malamai wato yin tsarki da goge ya isa ba sai an sa ruwa ba sun jabir amma har haka an so a ƙara da ruwa war awwa amulalu suka ga haka ma wato a sa ruwan shi ne kamar yadda mai misali ya faɗa yake cewa a habbu wa adharu shine mafi tsarki kuma mafi soyuwa wa abdal kuma shine mafi ci shi ke ka jam'i ma kamar yadda za a haɗa ruwan da hoja ya ƙulu su biya ni sauri haka ma malam su biya ni sauri haka ya faɗa da malam ɗan mubaraku da malam shafi'i da malam ahmadu da malam isa kudu sun tafi akan wannan hukunci babu ma ja'a babun abin da ya zo annan nabi sallallahu alaihi wasallama akan annabi sallallahu alaihi wasallama kana ya zama hajata abu adabil mazhabi domin wato adabu qarawul haja kusan guda goma sha ladubban biyan bukata in mutum zai yi tsugundu ladubban da shari'a ta tsara sai yayi kaza yayi kaza ladubba na wajen guda goma sha daga ciki kai nesa daga inda mutane za su hange ka to shine wannan bin bashari muhammad dan basharin ya zantar da mu sadabi abdul wahab sadabi ya zantar da mu bin amru bin abi salamata daga muhammad dan amru dan abu salamata daga mujira dan shuba yace muna tare da annabi sallallahu alaihi wasallama fi safarin a tafiya فأتى النبي صلى الله عليه وسلم حاجته حاجته معنا سيما قال الله النبي بيا بكاتا سا فأبعد في المذهب sai nesa sai muka ga ya ware ya ta tafiya ya ta tafiya sai da je nesa sannan ya biya bukatar ta sai ya dawo wannan hadisin akwai shi a muwatsama wanda shine asalin yin shafa akan hufi mujira dan shi uba yake cewa da manzala ya dawo sai na je ina zuba masa ruwa zai yi arwala ya ce da ya zo wajen kafa faha wani tuli an zai a kufai sai na sun kula in cire tafukan abin cire hukunan rusa sai ce da ahu ma fa'ini a da kaltu ma ɗaka da kai ya ce ba su domin ni sai da na yi arwala na saka su wannan hadisin kusan shi ne asali ko da dai shi hadisin shafa akan hufi wato sama da sahabi arba'in ne suka rawaito shi domin shi yasa ya zama hujja a shari'a amma inda ba nan haka wadda ba za a yi shari'a akan hujji ba saboda ya saba da alkur'ani domin shi alkur'ani cewa ya a wanke kafa shi kuma hadisin hujji cewa ya a shari'a a hannu to in hadisi ya yi karo da aya to sai ya samu ƙarfin aya zai iya yin hukunci akan aya amma in bai samu ƙarfin aya ba to ba zai iya hukunci ba kaga inda ba dan sahabbai da yawa ne suka rawanci hukuncin shafa akan hubi ba da ba za a yi shafa akan hubi domin alqur'ani kwata kwata ba maganar hubi kwata kwata ba maganar shafa akan hubi a alqur'ani to amma sai ga hadisi ya zo mazala bai sha bai wanke kafarsa ba sai ya shafa akan hubi saboda hadisai sama da 40 sahabi sama da 40 sun ga manzala ya yi shafa akan hubi kuma suka rawaito hadisin wato to tunda haka ne kuwa dama da alqur'anin da hadisin da a bakin manzo Allah ya kai saboda haka yanda ya faɗa shine daidai kawai ba yanda muka gani ba ko yanda muka fahimta yanda ya faɗa yanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa shine daidai duk abin da manzo Allah ya ce ga yanda za a yi nan sai ka ce alqur'ani ba gani ba Abdullahi dan wale ce kai dan uwa mu ba mu san komai ba Allah ya aiko mana manzo Allah saboda haka abin da ya muke kawai ba ma yin komai sai abin da manzo Allah ya ce sawa'an mun ga abin a alqur'ani ko ba mu gan shi ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ka shedin dayan ku magana ta ta zo masa ko umarni na ko hani na mutum yana kishin gida ce mu ba za mu ga sai abin da muka ji Allah ya ce to mutum ya manzo Allah ya ce ka shedin mutum eh ba abin da zan faɗa sai abin da Allah ya faɗa to kaga tunda manzo Allah ya yi shafa akan hudu to ko ba ka ganta alqur'ani ba ta zama hujja ta zama shari'a za ka yi shafa akan hudu نعم وفي هذا الباب أتشين من بابي ما أنكر بشدة عبد الرحمن دم أبي قراد دا أبي قتادة دا مالا جابر دا هابن عبيد wanda ya karba daga babansa da kuma malam abu musa da abdullahi dan abbas da bilal dan harisu abu isa ya ce a hadi haza hadisun hasanun sahihun wanda ma ya mai tambari ya ce ya wuce hadisi ne hasanun sahihun ba magana a kanshi ana ruwaya ma daga annabi sallallahu alaihi wa sallama yartaju li qawlihi makanan kama kana yartaju manzilan manzo Allah yana zabar wurin da zai tsuguna ya ga waje kamar yadda ka san kana zabar inda zaka zauna haka manzo Allah yake nema ina ya dace a tsuguna ba ko ina ya kawai ka wankala al'aura ka manzo Allah yana duba ina ya dace a yi bawali kamar yanda yake duba ina ya dace a zauna kaga yanzu mai bin karatun hadisi yanzu ku duba ku ga yanda turmuzi duk hadisi mafi yawancin hadisin zai kawo zai faɗi malamin da ya gaya masa shi ma malamin da ya gaya masa har zuwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam amma tilas a matsayin malami kuma akwai abin da bai da bai da wajibcin cewa sai ya gaya ma inda yake kawai sai ce kuma wani najima an ce kaza shi kuma wannan gani dan ya nuna ma cewa malamai sun isa yanzu wancan hadisan da muka raduwa amma yanzu wannan shayi wai ruwa annabi sallallahu alaihi wasallam annahu kana yanta ai bai faɗi wanda suka ga mai ba ya ce an faɗa ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana zaɓar ina zai tsugunna to waye ya faɗa ai kaga ba wanda ya faɗa saboda me su sun kai wannan matsayin ko bukhari yana ta aliki ya ce manzo Allah ya ce kamar yadda muka dinga karantawa a motsa balagani na samu labari ba zai gaya mana waye ba shi labarin ba saboda ka isa ce kawai idan malam in ka isa zai ka faɗa amma in baka isa ba sai ba za ka faɗa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam abin ibn al-qayyim al-jawzi shine aka tambaye shi me hukuncin hujin kunne hujin kunne ga ya mace sai ya ce Ahmad dan Hanbali ya ce ba laifi shi ke na maganta ƙari ka zuba dai bin diddigi da tsayawa a kan waye irin nasibul kaim da komai sai muku sun gano amma shi da kansa ya ce tambaye shi aka me hukuncin hujin kunni ya ce an tambayi ahmad dan hanbali ya ce ba laifi shi kan shi ahmad bai ce in ji wani ba kawai shi a yi ba laifi saboda an san su in sun faɗa ba za su faɗa haka nan kawai da san zuciya ba sai sun san dalilin da ya sa suka faɗa da yawa malamai za a tambaye su ne hukuncin kaza lokacin da aka zo kasar nan wayewa ta farko aka ce za a fara an bude gidan rediyo to kuma gwamnati tana da sha'awa tana gari ne na musulmi in za a bude shi a bude da kata alkur'ani malaman kasar nan suka daka tsalle suka ce wasan ai rediyo wasa ne harkar bature a karanta alkurani a ciki ai haramun ne ai shirka ne ai kaza kaza su kuma gwamnati suna so a dinga karanta alkurani suka tara sarakuna sai aka ce kowane sarki ya koma garin sai tambayi malaman garin su rana kaza a dawo sarkin kano sunusi wancan na farko da ya dawo nan ne gana da malaman nan a wani lokaci suka ce to ai mu yanzu malamin mu daya akan irin wannan wannan shi Ibrahim a aika a tambaye shi kawai da aka aika aka tambaye shi sai babu zai bi a karanta shikenan sai aka koma mitin na sarakuna sai aka zauna sai aka ce to ya mutanen Kano na Aliba sun san shi mun tambayi malamin mu ya ce babu zai bi a karanta ya kawai zai faɗi haka ba hujja ba komai shi aka mu dai haka yake mu goma yadda eh haka yake a mu kun ku almajiran sa ne an mu almajiran sa wani sai ga ya mana dalilin da kaza kaza shike zai ce wannan ma babu dai sai mu koma mu tambayo shine aka sake daga mutum sai suka sake rubuta mu yace suka ce to an ce wai ka kawo hujja to shine yana cikin jirgin sama kamar yadda ya rubuta a littafin yace ina hanyar tafiya zan je maka kafin su kai duk da ya rubuta littafin al-hujjatul lahi baliga sunan littafin ke hujja wacce take isassa a cikin halaccin karanta alqur'ani a rediyo daga cikin abin da ya faɗa yake cewa inda ba dan ma abu ne na cewa malamai ba an ce a bada hujja ai abin bai da bukatar hujja yace ai wato irin abu nan da su ma lauyoyi suke cewa wanda duk yake a'a ashe ya kamata ya kawo hujja ya ce wanda ya ce ba za a karanta ba shi ya kamata ya kawo hujja ba wanda ya ce za a yi ba eh kai yanzu kana yin wani abu wani ya ce bari kar ya wahalce ka nemo hujjar cewa kana yi a'a shi ya nemo hujjar ba za a yi ba domin a ka'ida duk abin da ka gani a duniya halal ne sai abin da Allah yake a bari komai ka gani in dai baka san haram haramcinsa ba ka mai kawai duk wanda ya ce ma bari to kar ya wahalshe ka wajen nemo hujjar yin a'a shi ya taho ya kawo ma hujjar ba za a yi ba ga Allah ya ce ba za a yi ga annabi ya ce ba za a yi ba to shi kenan sai ka daga hannunka amma idan magana ta kare a haka na fahimta a to sai a ban magana in dai ba Allah bane yake ba annabi bane yake kai ne kake ganin kamar bai kamata a yi ba to ni ko ina ganin ya kamata a yi to ka gani da kai kuwa ai babu mai kire da awaki sai an je an gani ko to wannan ita ce ka'ida to shine shehu ya bada hujjoji masu yawan gaske da alqur'ani da hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a cikin littafi guda na halaccin yin karatun alkur'ani a rediyo shi sa yanzu gani nan mutum bai san ma rigimar da aka baka kawai ya dai ka buɗa rigima aka wurjan can sai da aka kawo littafin sannan kuma bayan ya da daga aikin hajji ya sake biyowa ya yi majalisi na musamman akan magana to sannan kuma kowa ya yi mukus shi ke nan aka ci gaba da karantawa to sau da haka idan malami ba koyaushe ne yake da buƙatar ya taɓa ɗin hujjoji ba a'a yanzu ne muka zo wani irin zamani kowa ya fito ga sai a ce injuwa amma da sannan ana da sauran hankali da ka ce in ji liman shi kenan liman shi ne hujjar mu har ga Allah ko aran ma ne ya hana shi kenan shi ne hujjar mu har ga Allah mallan san kai ka ce na taba ko wani labari ya ko talibi na ne ba ni nake karanta da shi a aji ajin manya ne karatun manya ne wai ga wasu shi ne ɗalibin ni ne malamin kuma ne magana ya ce in kawo hujja saboda Allah ya kama zamani shi kenan sai ni ce masa hujjar littafi kaza idan ka duba littafi kaza za ka ga wannan magana sai ce to shi kenan sai muka koma karatun aji sai aka zo wajen da kuma kowa ya biya sai biya ta zo kan shi sai ya kasa biyawa karatun da muke ajin ba ibiya ce ake karanta ya ja shi daga farko na ce a'a ba kai ne ɗazu ka tambaye ni hujjar littafi ba na gaya to ya za ka karanta wancan da na gaya ma yanzu gashi muna karanta ibiya da kai ka kasa karanta ya faja bakin ya kasa amma an gaya mai jayayya da malamin sai ce a ina ka gani a ina ka gani nake abin da ya muke so ka fahimta shi wani wani ne da shi kuma daban da aka yi magana cewa Allah yana ko ina sai shi shi bai yadda ba ba zai yi a ce Allah yana nan yana wuri kaza ba dole shi ma yana waje daya a zaune na ce nake to abin da nake so ka fahimta na farko Allah ka sawwara irin ka tun da bai kai ba za ka iya haka ba to shi ma ba zai iya da ka ɗauke shi wani abu ne daban ba irin ka ba to abin da ka kasa shi sai iya amma ɗaukar Allah kai irinka saboda haka duk abin da kai kai ka kasa ba zai iya yiwa ba kana makaranta kana gida to tunda kai ma ba za ka iya wata shi ma ba zai iya ba tunda ka ɗauke shi irinka amma da ka ɗauke shi ba irinka ba ne to abin da kai ka kasa shi zai iya yi sannan kuma ya kamata ka fahimci wani abu da Allah ya taimake ka tun daga gida ka zauna kai tsayi a matsayinka na musulmi ka binciki kanka ka gano cewa baka san addini ba tun a gida kai wani janar kuma sai Allah ya tsara kimsa ma wata basira cewa ka nemo a ina ne za a koya ma addini sai ka samo makarantar nan da ka zo makarantar nan sai ku aka jarraba ka sai aka gane aiko baka san addini ba sai aka kawo ka ajin nan aka ce to a koya ma ni kuma daga gani tun a gida ni ma sai ni irin wannan tunanin sai na ga na fahimci addini sai ne dinga tunanin ina ne zan koyar da addini sai na gano makarantar nan da na zo sai aka jarraba ni sai aka gane ko na san addini sai aka ce in koya ma to abin da dukkan na faɗa shi ne addini kawai ka rike shi to da aka biyo da shi da aka yi kuma sai yan shiru tun da duk wannan scenario din ba a yanda za a iya musanta ko ɗaya shi ya kawo kansa kuma aka jarraba shi kuma aka kawo shi aji ko ba ajin aji aka saka shi ba aka kawo shi aji a koya mai addini ni kuma na zo in koya mai amma na faɗa yake da yadda ba kaga ai an samu matsala Allah ya samu dace Allah ya samu dace daga cikin malaman da suka rawaito wannan hadisin akwai Abu Salama shi Abu Salama din nan sunansa Abdullahi bin Abdurrahman bin Auf Zuhri dan uwan shayarwa ne da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Abu Salama mijin Ummu Salama wato shi ne wanda wata ƙari ana sanna ta ba ku labarin sa ko saboda kwaɗayin kowa a cikin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kowa yana da kwaɗayi ya haɗa nasaba ko ya ƙara kusanci da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ramlatu bintu abi sufyan wacce ake kiranta ummu habiba matan maza Allah ce yanzu maza Allah ya shigo ɗakin ta suna hira sai ta mai tallayya a wuri kanwata ta ce ka auri wance mana ya ce wace wance ta ce kanwata ya ce kuma ina aurenki in auri kuma kanwaki ta ce a tuba a cikin gida na ana labarin cewa za ka auri ɗiyar ummu salama ba ya ce wasu umar sauti ce matarka ya ce ina auren ta kuma aure yadda ta ce ba haka muka ji shi ta ne wani ce ga kan mata ka duba ba magana kishi saboda sun san martaba tun da ta ji wata za ta kawo yadda to ita ma ga kan wata a aura mazala ya ce haba ai ba zai ba ya ce to kowa kuma ma ai diyar abu salama ya ta ce baki san ni da shi yan uwa ba ne mun sha nono ɗaya ni da shi saboda haka ba zan auri yarsa ba ballantana ma kuma ina auren uwarta ba zai yi aure ta to shi ne wannan abu salma radiyallahu ta'ala mana asalin sunansa shi ne abdullah sunansa kenan bin abdurrahman bin auf zuhuri to alhamdulillah masha Abaz, abaz, abaz, abaz, abaz, abaz, abaz,